Muna gode wa Allah Madaukakin Sarki da ya sake kawo rayuwarmu zuwa ga wannan safiya ta Laraba, wanda a yau goma sha biyu ne ga watan Rabi'unil Awwal Hijira alif dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyar, wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya. Kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu na littafin aƙida mai suna Khus Aqidataka min Alkitabi was Sunnah wallafar Sheikh Muhammad ibn Jamilu Zaino a rahimahullah satin da ya gabata ba mai darasi ba saboda wani uzuri da ya bujiro yau insha Allah za mu ɗora a wancan darasi na baya da muka tsaya in ban manta ba mun tsaya ƙarshen tambaya ta tara e yau za mu tashi tambaya ta goma ko shafi na shafi na bakwai a su'alul ashira tambaya ta goma aina allahu aina allah yake jawab allahu fawqa al'arshi ala samai allah yana sama al'arshin sa ala sama wato a sama qala Allah ta'ala Allah mai cin sarki ya faɗa kamar yadda malai ya saba kawo dalili a kayan kowace amsa ya bayar dama ya sanya wa kansa ka'ida duk tambayar da ya yi tambaya ya ba da amsa zai kawo hujja cikin Kur'ani da sunna ba don komai ba sai don mai shauraro ya samu nutsuwa ya samu gamsuwa dangane da wannan amsar Allah ta'ala ya faɗa a suratu taha aya ta biyar ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita bisa al'arshi ai alawar tafa'a wato yayi sama kuma ya ɗaukaka. kama ja a fil bukhari kamar yadda zo cikin bukhari wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ta yada min Allah tabbata a gare shi yace inna Allah kataba kitaban fa huwa indahu fawqa al'arshi lalle Allah ya rubuta wani littafi wannan littafi na gurinsa a saman al'arshi muttafaqun alai sai tambaya ta goma sha ɗaya halillahu ma'ana shin Allah yana tare da mu jawab amsa Allahu ma'ana lalle Allah yana tare da mu bi sam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi da jinsa da kallonsa da kuma saninsa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace qala la qala la qala la takhafa innani ma'akuma asma wa ara yana faɗa ma annabi Musa alaihi salam da ɗan uwansa Haruna a lokacin da ya aika su zuwa ga Fir'auna yace kar ku ji tsoro lalle ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani suratu taha wa qala sallallahu alaihi wa sallama innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ai bi ilmihi rawahu muslim lalle ku kuna kiran wanda yake mai ji ne makusanci kuma yana tare da ku ai da saninsa muttafaqun alai a rawahu muslim muslim ne to wannan hadisi to yawa musulmai wannan tambayoyi guda biyu da muka karanta insha Allah sun wadatar da mu a wannan darasi na yau tambayoyi ne a kayan mas'alan da ta shafi a ina Allah ta'ala yake eh shine tambaya ta farko da yace mana aina Allah aina Allah yake wato ahlus sunna wal jama'a sun kudurta sun yadda sun yi imani sun gamsu bisa dalilai da suka tabbata cikin qur'ani da sunna cewa Allah ta'ala ya daidaita a bisa al'arshinsa wa arshuhu fawqa sama'ihi al'arshinsa ko yana saman sammansa gaba daya to sun yadda da wannan kuma wajibi ne kowane musulmi ya yadda da wannan cewa Allah ta'ala yana bisa al'arshinsa ya daidaita a kan al'arshinsa daidaito wanda ya dace da girmansa kafin mu kai ga bayani ƙarƙashin wannan matsala yana da kyau mu fahimci waɗansu asalai guda uku wannan asalai za su taimaka mana wajen ta'ammali da janibin tauhidi da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa idan ka fahimci wannan ka'ida ukun ba za ka san matsala ba to ga sa wani littafi mai suna at-tibyan fi illahi ta'ala fawqa arshihi fawqa arshihi al-azim bi zatihi haqiqatan wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wani littafi ne karami wanda a kayin daidaiton Allah bisa al'arshinsa ya rubuta wannan littafin gaba daya mawallafi shine Abu Abdurrahman Habib Ahmad Jibril to a wannan littafi ya kawo su qawaid guda uku ko usul guda uku yace bismillahir rahmanir rahim i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin yu'minu bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula an yatawaffara ladayhi salasatu usul yace ka sani ya kai mai karatu Allah ya maka rahama cewa ya wajaba kayan kowane musulmi wanda ya imani da sunayen Allah mafiya kyau da sifofinsa madaukaka ya cika waɗannan asalai guda uku ya yarda da su sanin wannan zai taimaka maka duk wani nafsi da ya zo a kayan sifan Allah ko sunan Allah ba za ka san matsala ko ka ruɗe ba ya ce al'awwalu asali na farko al'asulul awwal an yi ƙirrafi nafsihi mutum ya tabbatar a cikin ransa ka gamsu ka yadda annahu la ahadan la ahada a'lamu billahi minallahi subhana cewa ba wani da ya fi sani game da Allah fiye da shi Allah ɗin maɗaukakin sarki an gane wannan asalin ba wanda ya san Allah fiye da Allah ka yadda da wani shi ya fi kowa sanin kansa ƙala ta'ala Allah ya ce ƙul a antum a'lamu amillah suratul baƙara shin ku ne mafiya sani ko kuwa Allah ma'ana ka yadda cewa Allah ya fi kowa sanin kansa da aka yi dai siffanta kansa da wata siffa to dole ka yadda da wannan saboda shi ya fi kowa sanin kansa sai ce al'asulu sani asali na biyu annahu la ahada a'lamu billahi min alkalki min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa ba wani mafi sani game da Allah daga cikin halittu gaba daya fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa a'lamul khalqi billah shine mafi sanin halittu game da Allah ba wanda ya san Allah fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha shi manzo Allah baya furuci bisa son zuciya ko son rai duk abin da ya faɗa to wahayi ne aka yi masa kaga idan ka yadda da wannan ashe duk wani bayanin da ya zo cikin hadisi ingantacce game da wane ne Allah game da siffan Allah in dai annabi ya faɗa za ka yadda za ka sallama ba za ka san matsala saboda mai ka yadda duk duniya duk a cikin halittun Allah ba wanda ya fi kowa sanin Allah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk bayanin da ya ma akan wane ne Allah ya siffan Allah yake za ka yadda mun gane wannan ko ko akwai wani wanda zai maka bayani ya ce ga wani bayani game da Allah fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu me yasa saboda shi yana yana karban sako ne kai tsaye daga wajen Allah shi duk maganan da ya wahayi ne shi yasa ya kama mana wa ma tiku anil hawa ko manzo Allah baya magana bisa sarrai daka duk bayanin da yayi kawai dole ne mu gamsu mu sallama shi yasa ma da hadisi ingantacce da Qur'ani duka mabuga su ɗaya ne kawai hanyar zuwan ne ta bambanta amma shi ma hadisi indiya inganta wahayi ne daga Allah yake ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace al-aslu salisu asali na uku annal annallaha bin nisbati lana ghaibun lam narahu mu yadda cewa Allah idan mun jingina da sanin mu mutane bayi to shi Allah gaibu ne saboda ba ma ganin sa haka ne ko mu a wajen mu bayi a nan duniya Allah yadda da Allah ilimi ne da gaibu imani ne da gaibu shi yasa kafuran baya suka san matsala suka ce su ba za su yi imani ba sai sun ga Allah kaga an san matsala ko ba samu ba suka ce wai laula nuzila alaina almalaikatu ko aw nara rabbana wai me yasa wai ba za a sauko musu mala'iku ba a nan duniya suna kallon su ko ma su ga Allah ma gaba daya to kaga ba zai bato Allah lamarin sanin Allah gaibu ne fala majala lil insani an yakuda fiha huwa ga'ibun anhu min wasfin illa bi wahyin da aka baya ba wata mashiga da dan adam zai kutsa wajen bayanin wane ne Allah tunda sanin Allah al'amarin ne gaibu sai fa ta hanyar wahayi ma'ana mutum bai isa ya zai wani bayanin game da waye Allah ba sifofin Allah ba in ba ya dogara da nafsi na Qur'ani ko hadisi ba amma kawai wani ra'ayinka ko ijtihadinka ko fatawarka ko fahimtarka ba ta shiga wannan a layin fiƙo za ka iya gane abu kaza kaza ne ka ciro matsaloli amma a layin tauhidi ba magana wai tunaninka ko wani basiran ka kai wani bayani tun da al'amarin Allah gaiba ne to ba wata hanyar da za a samu wani bayani sai ta hanyar wahayi sai mu koma ga Qur'ani mu koma ga hadisi anan za mu san haƙiƙanin wane ne Allah madaukakin sarki to wannan asalai ukun in mutum ya gamsu da su ya aiki da su to ba zai san matsala ba duk bayanin da ya zo ma Qur'ani ko sunna game da Allah to ba ka da damuwa to kaga wannan matsala da muke magana a kai ta istiwa'i na Allah ta'ala matsala ce da sau da yawa za ka samu ana samun ta da kura a kayanta alhali ba abu ne mai wahala ba ga wanda ya fahimci wannan cewa Allah shi ya fi kowa sanin kansa manzo Allah shi fi kowa sanin Allah sanin Allah gaibu ne gare mu ba ba wata hanyar da bayani zai fito in ba ta hanyar wahayi ba to da zaran ka ji nasi an ce ma arrahmanu alal arshi stawa mai rahama ya daidaita bisa al'arshin sa magana ta gare na fata mun gane ba bukatan kai wani tone tone ko amma karin bayani shi yasa zamanin Imam Malik ibn Anas Allah ya masa rahama an taɓa masa wannan tambaya ta ta neman fitina din ko wai aka jama'ar ayan nan Ar-Rahmanu alal arshi istawa mai rahama ya daidaita bisa rashi sai aka ce mai kaifal istiwa ya daidaitan yake wani dan tada kora ya masa tambaya a majalisin sa yana masallacin manzo sallama wai sai amar bayani yaya Allah ya daidaita aka ce tambayan nan ta caza wa Imam Malik kai sai da ya sunkuyar da kansa ƙasa yana gumi yana zubo masa ya jima kansa don bai taba jin irin wannan tambayar ba ka wasu ba zai tambaya ba ko madadin ka tambaya abinda zai ya dame ka zai ma amfani sai yi wannan tambaya sai da lokaci aka jima can sai imam malik ya dago kai yace aina sa'il ina mai wannan tambaya ka ce gashi nan yace to al istiwa'u ghairu ghairu ma'lum al istiwa'u ma'lum istiwa'i abu ne daidai sananne a luga a yaren larabci aka ce ma istiwa abu ne sananne ana nufin daidaito amma idan an jingina da lamarin ubangiji sai ya ce wal kaifa majhul amma yaya Allah ya daidaita abu ne da ba a sani ba hankali ko tunani ko ilimi ba zai gano shi ba ji imam malik tunda Allah bai yi bayani ba to abu ne boyayye sai ya ce wal imanu bihi wajibun yadda da cewa Allah mai rahama ya daidaita a saman sama a bisa al'arshinsa wajibi ne dolan ka ne ka yadda da wannan in kana so ka zan mai imani cikakke ya ce wa su'alu anhu bid'a tambaya kuma amma bayanin wai yaya Allah ya daidaita ya ce wannan bid'a ne ya ce kai a ɗauke shi a yi waje da shi wannan fitinan ne ne ya sa aka yi waje da shi to kaga ashe ba buƙatar duk wani nassi da ya zo game da lamarin Allah karka ce za ka yi tambaya sai amma bayani kwakwam kawai ka yadda yanda ya zo shi yasa imamu shafi cikin littafin lu'atul itiqad wani bayani mai gamsarwa mai kayatarwa ya ce amantu billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillahi amantu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillahi ala muradi rasulillahi shikenan magana ta kare imamu shafi ya ce amantu billahi na imani da Allah wa bima ja'a anillah kuma na imani da duk abin da ya zo daga wurin Allah ko menene ya zo daga wajen Allah cikin Qur'ani na yadda ya ce alamuradin labisa abinda Allah yake nufi ka gane ya toshe ma duk wata kofar tambaya a kayan sifofin Allah ko ya ce a yanda Allah yake nufi ni ma na yadda ya ce amantu bi rasulillahi na imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillahi da duk abin da ya zo daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na yadda ya ce alamura da rasulullah bisa yadda manzon Allah yake nufi na yadda in ji imamu shafi to idan ka ɗauki wannan jimloli ka yadda da su duk abin da ya zo daga wajen Allah yadda Allah yake nufi ka yadda duk abin da ya zo daga manzon sallam yadda manzon Allah yake nufi ka yadda shi kenan ba za ka san matsala ba to kaga wannan matashiya ne da ya kamata mu fahimta game da ta'ammuli da wannan janibin tauhidi na sunayen Allah da sifofinsa to mu dawo kan wannan tambaya karo na biyu tambayar cewa ainihin la a ina Allah yake shin ya halatta amma a yi wannan tambaya tukuna domin wani idan ka masa tambayar ma sai ya ga kamar sabo kai ce yanzu har ka tambaya ka ce ina Allah yake wani sai ga kamar sabuwa kai ko aina Allah ina Allah yake ya halatta amma yi wannan tambaya amsa ita ce ya halatta tabbas ya halatta ai wannan tambaya kuma yin tambayar ko sanin amsan tambayar ma alama ce ta cikar imani wanda ya fara wannan tambaya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi nan an mu'awiyah bin al-hakami as-sulami radiyallahu anhu qala hadisi daga mu'awiyah ibn al-hakam as-sulami muslim da abu dawud da sun rawaito hadisin qala yace wa kanat li jariyatun na kasance ina da wata wata baiwa tar'a ganaman liƙi bala udin wal jawaniyati tana min tana kiwata min waɗansu tumakaina a kusa da dutsen uhudu da kuma wani waje mai suna aljawaniya tana mar kiwo ka san su magabata ba irin mu bane yanzu ko mutum sai ya ciyawa ke watsar da su a gari kawai eh gun kiwon su ne shago injin nika gidajen mutane su ta barna yana tara kansa zunubai wallahi duk mai irin wannan kiwon ya shiga uku in bai daina ba a ce waya unguwa dabbobinka za su na kiwo su ci garin mutane su ci abincin mutane su yi bari wannan ba tsari ba ne mai kyau ko kaɗan in za ka yi kiwo ka ɗaure in za ka saka ka nemi mai maka ciwo yana kora allah ganar da masu wannan sai a yi ruwa kaga awaki a barandun gidaje sai fitsari sai kashi ba ruwan mai su kaga yana nema to sai an sace zai fito cikiya da Allah bugon taure na mai kaza da kaza ba ai da ka damu da shi da ka daure ko wallahi kuskure ne rayuwa ne kara da be ana ta diban hakokin mutane ko bai kamata kai kuma ka daki dabba ta mata adi mai dabbar zaka daka ko ka kai kararsa amma dabba ba ta da laifi ka so na ce kama dabba da buciya ko da sanda ya ta dukan dabba ya karya ta wannan ba daidai bane ba ya kamata mu gane musulunci bai da azabtar da dabbobi ba eh su ba su da takalifi ba su da hankali mai su shine mai laifi gara ka kai shi ga hukuma a nema maka hakinka to yasa ta tana mai kiwon dabbobi a wannan waje fattala'atu za ta yaumin sai na duba wata rana ya duba dabbobin nasa fa idan dhibu qad dhahaba bi shatin min ganamiha sai gashi kyarkeci ya tafi da ɗaya daga cikin tumakin nasa wato a ganinsa zai ga ta yi sakaci kenan ta bari dabba ta cinye masa daya dabbar daji kyarkeci wa ana rajulun min bani adam kuma ni ɗaya ne daga cikin bani adam wato yakan yi fushi kenan asafu kama ya asafun nakan yi fushi na fusata kamar yadda dan adam ke wannan dabi'a ce ta mutum ko lakin ni sakaktuha sakatan yace sai dai ni ban jure fushi na ba sai na mare ta mari sakatan wannan ta akidi ne sai ya gaura mata mari to amma da ya sai abin ya dame shi kan sau da za ka ɗau mataki a fashi kuma ka zo kai da kanka ko ɗanka ka zazzana an ka yana ta kuka sai tausayinsa ya kama ka kuma to shi ne ce sai da ya ce abin sai ya dame shi fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa azzama zalika alayya manzo Allah girmama wannan laifin a gare ni ma'ana nuna abin da ya ba daidai bane ya masa fada sosai a kayi dan me zai mare ta saboda kaida na musulunci manzo Allah ya hana marin fuska ko da za a yi hukunci ga yaro ko dalibi ko mata ko kani kar a mare fuska manzo Allah ce la tadribul wajha kar kai bugu a fuska saboda fuska tana da daraja akwai wulakantawa ka gaura mutum mari akwai wulakantawa yanzu ka yi naushin abokinka kuma ya sharar ya manta ko amma idan ka kaura masa mari ba wallahi zai wahala saboda ya san kawai reni ne da wulakanci amma naushi zaka ce a wasa nake maka rewa ne to da haka annabi ya hana marin fiska manzo Allah sai girmama abin da yayi muawiya yace ganin haka sai muawiya ne nemi ya samu sauki a kai sai ya ce ya rasulullah afala utiquha ya manzo Allah shin bana yanta ta ba madadin wannan laifi da na yi bana yanta ta kawai ta fita daga wannan bauta ba ƙala sai manzo Allah ce kafin ka yanta ta itini biha je ka zo min da ita ma'ana je a kawo baiwar annabi zai mata jarabawa kafin a bata takarda ko yanci ko fa ataituhu biha sai na je na zo masa da wannan baiwar fa qala laha sai manzo Allah mata tambaye guda biyu dan ya tabbatar da imaninta tambaya ta farko yace mata aina Allahu a ina Allah yake kaga ashe manzo Allah shi fara wannan tambaya inda tambayar sabo ne ko da ba ta da kyau da manzon Allah bai yi ba sallallahu alaihi wasallam yace mata aina Allah a ina Allah yake qalat fis sama tace Allah yana sama baiwa fa qala sai yace man ana ni kuma wane ne qalat tace anta rasulullah kai manzon Allah ne qala sai ce a atiqaha je ka yantar da ita fa innaha mu'minatun domin lalle ita mu'mina ce rawahu muslimu abu dauda wa ma'ana fi sama'i ala sama a bisa sammai to kaga wannan hadisi dalili ne cewa yin wannan tambaya ya halatta a shari'a akwai da imanin mutum a bar tambaya to ga ya mana ina Allah yake idan mutum ya bada amsa daidai shikenan in ko ya kuskure sai a gaya mara amsar ko sai a gyara masa yawwa ko jarabawa ne in yaro ya faɗi ya kamata a bashi amsa ya san ya faɗin kuma ga amsar ko amma ina za a bada amsar an taɓa samun wani profesa malami ne sosai a jami'ar madina ɗaliban su ke bada labari da ya zo yana invigilation ya shek ba ma'ana kaza sai ce kaza ne a hall fa ana matambaya sai ba da amsa a ɗakin jarabawa kuma babban malami ne ana binsa sannu sannu sai da aka ake tambaya to ya shek ya kake ba su ansa cikin haji ya ce Allah ta'ala ya ce menene wanda ya ɓoye ilimi ko innal ladhina yaktumuna da haka ba za mu tambaya na ɓoye ilimi ba shi kawai an matambaya sai ba da amsa to kaga bai kamata a hol kuma ka bada bai zama jaraba ba kenan sai ka bari sai an gama jarabawa sai a zo da question paper aji a ce to yau zamu ansa exam da muka yi jiya kaga nan gunda mutum ya faɗi sai ya ga ina ne ya kamata to da haka annabi sallama shi ya fara wannan tambaya kuma ya tabbatar da cewa imanin wannan baiwar Allah bisa wannan amsa da ta bayar da haka yin walle mu gane wannan tambaya ko shakka babu tana da alaka da da aqida yadda da cewa Allah ta'ala ya daidaita bisa al'arshi to aya ta farko da malai kawo a wannan a bisa wannan amsa sai ya gaya mana ar-rahmanu alal arshi stawa shi Allah mai rahama ya daidaita ne a bisa al'arshi malamin tafsiri suna bayanin cewa istiwa'an yaliqu bi jalalihi daidaito wanda ya dace da girmansa eh daidaito wanda ya dace da girmansa to malama suka ce shi al'istiwa kalma na al'istiwa takan zo da ma'anoninta suna canzawa kamar yadda sheik abdurrahman as-sa'adi ya ambata shi tasiru karimur rahman ya ce ita al'istiwa takan zuwa ƙur'ani da ma'anoni guda uku ya ce fatara talla ta'addi bil harfi wani lokaci ba ta ta'addi da harfi kawai sai a zo da istiwa ya ce to a irin wannan fa ya kunu ma'anaha alkamal wa tamam kammala da kuma cika cikar halitta in bata yi ta'addi da komai ba istiwa ya ce to ga aya Allah ta'ala ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa atayna hukuman wa ilma suratul qasas yayin da ya kai karfinsa wastawa kuma ya cika to Allah ya ce sai muka bashi hukunci da kuma ilimi kaga na istiwa tana nufin cikar halitta yau wato in bata zo da kowane harafi ba yace magana ma'ana ta biyu kuma idan ta zo da ta yi ta'addi da da da ainihin wato ala in ta zo da ala anan kuma tana nufin tana ma'ananta yana daukan alawar tafa'a ya daukaka kuma yayi sama yace shine fadin Allah ta'ala da yace summastawa alal arshi kaga ta zo da ala alal arshi to anan ma'anan sai ta canza kenan ba zai zama cika ko wannan tamam ko ikamal ba ma'ananta shine alawar tafa wanda shine ma'anan wannan aya da wannan ma'anan za a fassara rabanu al'arshi stawa mai rahama ya daidaita bisa al'arshi ai alawar tafa ya ɗaukaka kuma ya yi sama ma'anan daidaiton kenan ya ce wani lokaci kuma takan zo da takan zo da ma'anan kasada in ta yi ta'addi da ila eh sai ta zama nufi ake nufi shi ne faɗin Allah ta'ala fasawa hunna saba a samawa a suratul ƙasas ne ko a ba ƙasas ba fusilat sun mastawa ilar sama'i fasawa hunna saba a samawa sun mastawa ilar sama'ai sun makasada sai nufi zuwa ga halittar sammai to a bisa wannan ma'anoni a ma'anan takan canza ya danganta da wani harafi ne ta yi ta'addi da shi to kaga anan ar-rahman alal arshi stawa ya zama ana nufin ya daidaita kuma ya daukaka Allah ganar da mu to anan kuma menene ma'anan shi al-arshi din kuma tunda aka ce ar-rahmanu alal arshi stawa mai rahama ya daidaita bisa al-arshi me ake nufi da al-arshi malama suka ce kamar yadda ya zo cikin lumatul itiqad yace al-arshu lugatan as-sarirul khas bil mulki an ce ma'ana as-sarir a luga na larabci shine gado na musamman na mulki ko na sarauta shi ake cewa al-arsh eh gado na musamman da aka kebe na sarauta wata karaga ta mulki shi ake cewa al-arshi wani a gundanin ma'anar larabci kamar yadda Allah ta'ala ambata a suratul naml ko da alhudhud ya cewa yayi gano wani yayi shawaki ya gano wani ilimi na musamman ya je garin Saba'a yake bayanin abin da ya gano sai ya ce walaha arshin azim kuma wannan mata sarauniyar garin Saba'i tana da wani gadon mulki mai girma mun yi bayani wancan darasi da ya wuce to wannan shine ma'ana al'arshi a luga kawai ana nufin gado ne na musamman na sarauta ya ce wafi shari'i ma'anansa kuma a shari'a idan ka zo ƙur'ani ka janci al'arshi ko a hadisi aka yi magana al'arshi ana nufin al'arshul azim alladhi stawa alaihi rahman wani al'arshi ne na musamman mai girma ba irin na sarauniya bilkisu ba ba irin na kowane sarki ba alladhi stawa alaihi rahman wanda mai rahama ya daidaita a kayansa azza wa jalla an gane wannan ko kuma shi al'arshin nan shine a'la makhluqatin wa akbaruha shi ne mafi girman da halittun Allah gaba daya ba wata halittar da ta kai girma al'arshi hadisi ya zo ya siffanta kursiyu da al'arshi yace ita kursiyu idan an kwatanta da da sammai irin fikon da alkursiyu ta yi wa sammai bakwai kama a ɗauki kwabo ne a jefa a hamada ka je dokan daji ka wurga kwandala za ka ga gurbin da take ya ce to fikon da al'arshi kuma yi wa kursiyu kamar fikon da kursiyu ta yi wa sammai ne kaga kursiyu shi ne mafi girman halittar da allah ta'ala yi wasafahu bi annahu azimun wa bi annahu karimun wa bi annahu majidun Allah da kansa ya siffanta cewa al'arshin sa mai girma ne kuma ya siffanta cewa mai karamci ne wani hu yace majid duka dai ana maganan girma al'arshi ake kwatantawa shi yasa a sai bayani kuma yace wal kursiyu ghairul arshi ita ko kursiyu ba al'arshi bane akwai bambanci tsakanin al'arshi da kuma kursiyu mun yi bayanin al'arshi ko li'anna al'arsha huwa mastawa alaihi Allah ta'ala domin al'arshi shine abinda Allah mai rahama ya daidaita a kayansa wal kursiyu mawdi'u qadamai kursiyu ko gurare ne na dugadigai ka dugadigansa kursiyu anan Allah mai rahama ya daidaita al'arshi kuwa a al'arshi kai ko kursiyu kuma shine mawdi'ul qadamai gurabe na digadigansa Allah subhanahu wataala la yuqaddaru ahadun qadarahu ba wanda ya sai gwargwada ya kimanta girman su ba wanda ya sai yayi bayani yace ya kai mita kaza guri kaza babu la yuqaddaru ahadun qadaruhu ba wanda zai gwargwada maka girma al'arshi da kursi akarjahu al-hakim fil mustadrak imam hakim ya fidda wannan shin mustadrak ta kai wa musulmai wannan bayanin Allah ta'ala ya daidaita bisa al'arshinsa bayani ne wanda gashi nan ko da littafa na furu'a an yi bayani kusa-kusa ba sai kaje nesa ba a littafin risala ta sheik abdurrahman ibn abi zain al-qayrawani ya ambata ko ya ce yana bayanin sunayen Allah da sifofin Allah a farko-farkon littafin ya ce wa huwa alimu shi Allah shi ne masani alkhabiru ko mai ba da labari alƙadiru mai iko alƙawi mai ƙarfi alkabiru shine mai girma sai ce wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi yana nan cikin risala yace kuma shi Allah yana saman al'arshin sa almajid mai girma bi zatihi da zatinsa bi zatihi da zatinsa sai ce huwa fi kulli makarin bi ilmi amma shi Allah kasancewansa a sama bai nuna bai san me ke gudana a duniyarsa ba sai ce shi Allah a kowane waje da iliminsa yana tare da kowa da jinsa da ganinsa da saninsa wannan bayan ce risala ta Sheikh Abdulrahman ibn Abi Zaidin Al-Qayrawani malami ne sananne ya rayu karni na uku da mahaifin shi jira tana shekara 310 ya rasu jira shekara 388 littafin risala ya dade ya haura shekara dubu ya kai shekara 1059 to kaga maganan ba sabuwa bace ko e kar ma ka je ka ce to ka ji wani bayani maganan ta bi shekara dubu ga ta nan a littafa a kowane daure da akwai da ka yi wa musulmi irin wannan wajibi ne mu zan masu imani daga ƙarshe ayan da ta yi maganan allah ta'ala ya daidaita bisa al'arshi ko yana sama da zatinsa suna ɗewa a wannan littafi a tibiyan sai da ya kawo ayoyi ɗaiɗai har guda goma sha tara gaba ɗaya littafin akan wannan matsala ya rubuta ayoyi guda goma sha tara ya kawo a gurguje akwai aya da ya kawo ali imran in qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru mahall shahid wa rafi'uka ilayya ni mai ɗaukaka ka ne zuwa gare ni da zatinka da ruhinka aya ta gabe ce wa ma qataluhu yaqina barrafa'u allah ilai ba haka ba allah ya daga shi zuwa gare shi kaga yana sama kenan aya ta gaba yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al-hakimu al-kabir wa huwa al-qahiru Allah shine mai rinjaye fawqa ibadi wanda ke sama da bayinsa aya ta gaba Allah ta'ala ce huwa al-qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafazatan wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi nan ma mahallin shahid Allah shine mai rinjaye wanda ke birbishin bayinsa suratul an'am aya ta gaba Allah ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arshi kaga mahall shahir ko wannan aya tana suratul a'raf aya ta gaba da ya kawo inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arshi wannan kuma tana suratul yunus sannan ya daidaita bisa al arshi istiwa'an yaliqu bi jalalihi aya ta gaba Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'alal arshi wannan aya tana suratul ra'd sannan ya daidaita bisa al'arshi aya ta gaba Allah ta wa qala ta'ala Allah yace yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun wannan aya tana suratul nahl yakhafuna rabbahum su bayi suna tsoron ubangijin su min fawqihim wanda yake birbishin su ko saman su da zatin sa da rinjayen sa da ikon sa aya ta gaba ya ce wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce arrahmanu alal arshi stawa ita ne ta wannan amsa ta suratu taha sai aya ta gaba Allah ya ce allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa alal arsh arrahmanu fas'al bihi khabira suratul furqan nan ma dai mahallin shayir summa stawa alal arshi wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin suratul sajada tanzilul kitab saukar da littafi kaga daga sama kenan zuwa ƙasa wa qala ta'ala allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tadhakkarun suratul sajada aya ta gaba yace yudabbirul amra minas samai ila al-ardi yudabbirul amra Allah shi ke gudanar da al'amura daga sama zuwa zuwa ƙasa. Waƙala ta'ala Allah ya ce, Ilaihi ya tsalul kalimun tsayibu wal'amalin salihu ya rufau suratu fatir zuwa ga Allah wato kalma mai daɗi take hauhawa take ya tsaru yake hawa, amma ayyuka na ƙware su ke ɗaukaka aiki zuwa ga Allah. Aya ta kusa da ƙarshe ce, Tanzilul kitabin minan lahil azizul hakim. Minan lahil azizul hakim wato saukar da littafi daga Allah minallahi daga Allah kaga daga sama zuwa ga manzanninsa da suke ƙasa wa qala ta'ala yace huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa 'alal arsh ya'lamu ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha suratul hadid wa qala ta'ala Allah yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna yatanazzalu yana sakkowa umarni daga Allah wa qala ta'ala Allah yace a amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-arda fa idha hiya tamur man fis sama'i allazi fis sama' shine Allah wa qala ta'ala Allah ya ce amintum man fi samai an yursil alaikum hasiban fasatalamuna kaifa nadir wa qala ta'ala Allah ya ce ta'rujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi to duka wannan gurare na soshi da cikin Qur'ani da suka yi bayanin cewa Allah ta'ala mai rahama ya daidaita bisa al'arshi daidaito wanda ya dace da shi wani abin da zai baka mamaki hatta fitira lafiyayyen hankali ya yarda da wannan tauhidin annabi sulaimana wata rana ya fita roƙon ruwa sai ya game da tururuwa ko tarin tururuwa sai ya ga wata tururuwa ta yargingine ta daga kafafuwanta zuwa sama tana cewa Allahumma inna khalqun min khalqika laysa lana ginan an suqika tururuwa tana addu'a ya Allah mu ma halittu ne cikin halittun ka ban wada to ka barin shayarwan ka ba muna bukatan shayarwa Allah sai ya ji yadda Annabi Sulaiman dama daga cikin mu'jiza da Allah ya masa yana jin maganar furucin tsuntsaye har da kwari cewa tana roƙon Allah mu ma bayi ne cikin bayinka halittu ne muna bukatan shayarwan ka dan baki annabi Sulaiman sai ya ce ku koma gida Allah zai mana ruwa da addu'ar wasu wal shahidin hadisin tururuwa da ta tashi roƙon Allah sai ta daga kafafuwan ta sama ta yi rigingina tana kallon sama kaga hatta kwari Allah ya kimsa musu wannan ilimi bisa fitira kuma lokacin wannan imanin hatta kafirai ma suna da wannan sun yarda da wannan tauhidin fir'auna da yace a masa gini da yace zai je ya gano Allah ina ce amar gini ina ce amar ginin bene ya ce amar gini sama ko amar gini mai tsawo wa qala fir'aun ya hamanu bun li sarhan la'alli ablughul asba ya ba hamana kwangila amar gini mai tsawo wai zai je kofofin sama asbaba samawati ko me zai je ya gano ya ce fatalu ila ilahi musa na je na gano ubangiji annabi musa ya ce wa inni la azunnu qala ya ce kai ni ina zaton ma ƙarya yake ba bai ba mu Allah a fir'auna sai ya ce amar gini mai tsawo zai tafi sama ya je ya gano ubangiji to kaga hatta fitra ta tabbatar da wannan kuma ko yaro ne ake magana zai daga hannu ko kurma sai ya maka haka ya rantsuwa ya nuna sama ɗabi'a ta ɗan adam ta tabbatar da wannan in dai ba wani abu ne ya shigo ya ma kutse bisa imanin kai canza ma tunani ba ko addu'a kake ina kake gani ina kake daga hannu to me yasa baka daga ƙasa ko kai haka ko kai haka ba kaga hatta tunaninka da hankalinka ya nuna maka shi Allah da ake roƙon fa yana sama ya daidaita bisa al'ashi yasa kake addu'a kake daga hannu kana neman rahama Allah daga daga ainihin wato sama to da ƙarshe wannan hadisi da malam ya ka anan yace innaku a innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum a tambaya ta 11 asalin hadisi abin da ya faru hadisi abu musa lashari allah kara masa yadda ya ce sabai ne suna tafiya idan sun zo tudu sai su kabbara su daga murya suna kabbara sai manzo Allah ce musu ya ayyuhan nas ya ku mutane arbi'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kawunan wannan ziki da kuke kuna ɗaga daga murya kuna la ilaha illallah subhanallah ce ku sauƙaƙa wa kawunan ku sauƙaƙa wa kawunan innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum lalle ku kuna kiran mai ji ne makusanci kuma yana tare da ku kaga ashe Allah ta'ala a kowane yanayi bawa yake yana kusa da kai yana jin ka yana ganin ka yana tare da kai da ilimin sa da jin sa da ganin sa shine ma'iyya da ake magana ma'iyya amma ko ayan da Allah ta'ala ya kawo a cikin suratul mujadala ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'un wala kamsatin illa huwa sadisun ko wala adna min zalika malama sun fassara ma'iyya ce ma'iyya ce da tare da ilimin sa da jin sa da ganin sa yana tare da kowa ba na nufin Allah yana nan yana can yana can ba haka ake nufi ba cewa Allah yana kowa da wannan gurbataccen aqida ne ya kamata mu kiyaye to da haka dai wannan tambaye guda biyu insha Allah akan su zamu tsaya mu yadda mu gamsu cewa Allah ta'ala mai rahama ya daidaita bisa al'arshi daidaito wanda ya dace da girmansa ga dalilai mun ka ayoyi sama da goma sha tara ga hadisai wannan littafin gaba ɗaya hadisan littafin aka ya rubuta to da haka ne ya kamata mu yadda da wannan mu ainihin wato gyara imanin mu domin alaman cikan imani ma kenan tunda manzo Allah zai bai wannan tambaya sai dai mata tambaya ta farko ina Allah yake Allah datar da mu Allah tabbatar da mu a kayan ingantacce aqida Allah ya fi mana kurakuran mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya iyayen mu da suka rasu da malamin mu Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت وأنت عليت اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأكد أنا الحمد لله رب العالمين